أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ثلاثة شاب لقوة شدة watan Jumadal Akhira, wata na shidda a cikin watanni na addinin Musulunci, shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku, hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada, yayi a cikin halitta, sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zawa Madina. Wanda wannan yari da sha takwas ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komi fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake, cikin ƙaddarawarsa da guran da bayan sayan da ya ga dama ya sake ƙaddar saduwa da ko a wannan majalisi kuma a daidai wannan lokaci. wanda muke gabatar da darasi mai sunan a cikin littafin mai sunan usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malaminmu Dr. Ashek Salih bin Abdullah bin Muhammad Ali Sheikh littafin da yake karantar da mu gyaran aƙida. tushenmu na imani, na imaninmu na la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, mu gyara ta, mu tabbato a kanta, mu rayu a ƙalƙashinta, mu yi rayuwa ta barzakhiyya cikin ƙabari a yi mana tambayoyi mu amsa, tambayoyin da suka shahi tauhidi, mu ji ranar alƙiyama mu tashi cikin masu tauhidi. wannan littafi yana karantar da mu wato haƙiƙanin wato gyaran wato aƙida mu ‘yan uwa musulmi waccan ta gyara tauhidin ta ta gyara aƙida ta la'ilaha illallah wannan ya gyara waccan ta gyara ni in gyara kai ka gyara a gudu tare a tsira tare kuma wannan la'ilaha illallah dukkan manzannin da suka gabata har ya zuwa manzo na ƙarshe sallallahu Alaihi wasallam, Allah yana turo su ne domin su tabbatar da tauhidi a cikin al'ummarsu, su bar bautar wani Allah, su bauta wa Allah shi kaɗai su kaɗai tashi a cikin bauta. Allah ke cewa laƙar ba asana fi kulli ummatin rasulan, ani ibudullah wasta ni buɗagut. Allah ce haƙiƙan mun aika a cikin kowace al'umma manzo, mai yi mata gargaɗi idan ya ji abin da yake cewa anibudullah su bautatawa Allah shi a ɗai wasu dagut su nisanci abin da ake ce ma a ɗagut wani abin bauta wanda ba Allah ba. Fatan mu cikin wani littafi na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna Allah jagorance mu mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma kalkashin fahimta ta salafi salih magabata mazan jiya na gari abin da suka tafi a kansa tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah ganar da mu ganewa ta magabata fahimta ta magabata ‘yan uwa musulmi insha Allah za mu tashi yau darasin mu ɗaya bayan ɗaya darasi na bakwai darasi na bakwai muna cikin المبحث الأول أتشون للتاهي المبحث الأول وأدلته وبيان أهميته منا تشكين شيني منا تهيا منا تفيا مالن ينا منا بياني أتشون ونن بابي نا المبحث الأول adillatu wa bayani ahmiyati ya fara kuma da al-matlabul awwal wa adillatuhu muna cikin yi bayan malam subhanahu wata'ala ya kawo mana gwalagwalan wato ayoyi wanda suke tabbatar da mu akan tauhidul uluhiyya da dalilinsa da irin bayanan da Allah subhanahu wata'ala yake zuwa ga halittunsu su tabbatu akan tauhidul uluhiyya muna cikin yin sa ne lokaci yayi yau zan mu tashi akan abin da ya shafi kuma bangaren sunna bangaren hadisai ba da bismillahir rahmanir rahim malam yace wa sunnatun nabawiyya ita sunna ta annabi sallallahu Alaihi wasallam, kazalik, ita ma tana da dalilanta, wa'inda suke karantar da mu tabbatuwa akan tauhidul uluhiyya. Mali'atun wanda take cike, ita ma sunna tana cike bil adillati da dalilai, ala hadar tauhid, a bisa wannan tauhidi na, na wato uluhiyya. menene tauhidul uluhiyya kullum muna jaddadawa a bayan malam ya maka wannan wato tarifin sa huwa tauhidul la bi af'alil ibad allati ta'abbadahum biha wa shara'aha lahum mithlu du'a wa zabh wa nadar wal isti'ana wal istigasa wa ghairi zalik abinda ake ce ma tauhidul uluhiyya shine ta Allah da ayyukan bayi, su bautata ma Allah suna masu kaɗe tashi, kuma wa shari'a lahum su bautata wa Allah da abin da Allah nan ya shari'anta musu, kamar misali mai yin addu'a, ka roƙi Allah, wani aiki ne na bawa. to ka kaɗe ta Allah cikin addu'a ka, kada ka rinka kiran doguwa ko ta aljani ko kuma wani salihin bawa a'a in ka tashi addu'a i addu'a ka kirayi Allah a ci wa ƙala rabu kuma du'uni astajib lakum haka nan yanka za ka yi yanka ka sayi dabba ka yanka ka yi shi khalisan lillah ka yi shi dan Allah kakka yi dan yasin kan kai dan gumki kan kai dan doguwa ko wata aljana'a ita yanka ana yin shi khalisan lillah dan Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwal muslimin hakan wa nazar da adawan wal isti'ana da neman taimako da neman ceto da wani wannan to sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma tana cike da dalilai a bisa tauhidin uluhiyya wa ahamiyati da kuma mahimmancin tauhidul uluhiyya min zalik yana daga wannan dalilin da malam zai kawo maka a takaice sai hwara da hadisi na farko ma rawahul bukhari fi sahihi an mu'az bin jabal radiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad qal Allahu wa rasuluhu alam qal an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a qal atadari ma haqquhum alayhi qal Allahu wa rasuluhu alam qal alla yu'azzibuhum malam sai ya fara da cewa hadisi na farko na wanda ke cikin ruwayar Bukhari daga Ma'azu ɗan Jabal Allah ya ƙara yarda da shi, Ma'azu ɗan Jabal ya ce manzan rahama alaihi salatu wasalam, annabi tsira da amince sabata a gare shi ya ce, ya kai Mu'az, ya Mu'az ka gani, a tadari ma haƙullahi alal ibad, shin kai Mu'az ka san haƙƙin Allah akan badi, akan bayi, shin kai Mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayinsa. haƙƙi ne na Allah akan mu bayi shin ka sani shin ke musulma kin san haƙƙin Allah akan ki shin kai musulmi ka san haƙƙin Allah akan ka shin ni na san haƙƙin Allah a kaina shin wancan ya san haƙƙin Allah akan shi mun san haƙƙin Allah akan mu domin cewa ma mu'azu Allah ƙara da shi yace a tadari ma haqqullahi alal ibad shin yanzu ka san haƙƙin Allah akan bayi Qal sai Mu'az ya ce, Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzansa su an masana. Kaga sahabai suna mai da sani zuwa ga Allah ne da manzansa a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, saboda ƙasƙantar da kai. Qal sai annabi ya ce, To idan baka san ba haƙƙin Allah a kanka, to haƙƙin bayi, haƙƙin Allah akan bayi, an yi abu duhu, su bayin su bota ta ma shi Allah, amma bota da za su yi ɗan uwa, wala yi shiriku bihi shay'an, kadda su haɗa Allah da komi a cikin bota. Ɗan uwa, duk rigima da ake ‘yar uwa musulma ka shaidinki, kadda a ji, kadda a ga, kin haɗa Allah a cikin bota. Domin botar Allah ba tare da an haɗa shi da komi ba, ba tare da an haɗa shi da kowa ba, ba tare da an yi shirka da shi ba, haƙƙi ne na Allah akan bayi, an yi abu duhu ya ce, wala shirku bihi shai'a, su bautata wa Allah kadda su haɗa shi da komi a cikin bota. Kuma san cikin Ƙur'ani ka ji inda Allah ke cewa, wa abudullaha wala tushriku bihi shai'a. wabil walidaini ihsana wani guri ce wa qadara buka Allah ta'budu illa iyya ka gani ku bautatawa Allah ka shedi kadda aji kadda aga kun hada Allah da wani a cikin bota wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madkhura ka shaidi kadda a cikin da ka haɗa Allah da wani abin bauta daban. In ku kai haka wa za a jiwa ka cikin wutar jahannama. Kana abin tunkuɗa, kana abin zargi abin tunkuɗawa. Ɗan uwa musulmi. Kina haƙƙin Allah akan bayi su bautatawa shi Allah. Kadda su haɗa shi da kowa a cikin bauta. wannan haƙƙin Allah ne ‘yan uwa musulmi, ka shedinka kadda a ji kadda a ga, ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani. Idan kai haka ɗan uwa musulmi ka yi shirka, ka haɗa Allah da wani. Cai an yi abu duhu wala shirku bihi shai'a, ka shedi su bota dawa Allah shi ɗaya, to ka shedin su kada su haɗa Allah da komi a cikin bota. Sai tambaya ta biyu, manzara ma sake cewa, a tadari ma haƙuhum alai shin ka san su haƙƙinsu su bayin a wurin Allah haƙƙin bayi a wurin Allah ka san shi kai ma'azu haƙƙin bayin Allah a wurin shi Allah ka san shi shin kebewar Allah musulma mai la ilaha illallah Muhammadu sallallahu alaihi mai zuwa makaranta sun kin san haƙƙin su bayin a wurin Allah kai ɗan uwa musulmi mai la ilaha illallah Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallama shin ka san haƙƙin su bayi a wurin Allah qal sai ma'az ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su kaɗai suka sani kaga daman can ya nuna maka ya mai da sanin a wurin Allah da manzansa tambaya ta warko da ya tambaye shi menene haƙƙin Allah kan bayi yace mishi Allah wa rasuluhu a'lam an yi abu duhu wala shirku bi shay'a tambaya ta biyu yace mishi a tadri ma haqquhum alai shin ka san su haƙƙin su bayin a wurin Allah qal sai mu'az yace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su kadai suka sani qal sai yace to haƙƙin su bayi a wurin Allah uwa musulma Allah yu'azzibuhum kadda Allah yi musu azaba in dai sun bauta mushi ba su haɗa shi da wani ba to Allah ba zai yi musu azaba ba Allah yu'azzibuhum yace kada Allah ya azabtar da su in dai sun bauta wa Allah ba su haɗa shi da wani a cikin bauta ba to Allah ba zai musu azaba ba sai ka maka hadisi na biyu wani bin Abbas radiyallahu anhu qal lamma ba'asal lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'azan nahwa al-yaman qala lahu innaka taqaddamu ala qaumin من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث sai ya ambaci hadisin yana da tsawo amma shi malam ya kama ka muhalli shahid anan saboda ya zano rukunan musulunci a ciki guda biyar to amma shi ma anan sai ta kaita maka a dalilin da yake so ya kawo maka wannan hadisi na mu'az abdullahi dan abbas yake cewa yayin da manzon rama alaihi salatu wasallam ya aika mu'az zuwa garin yaman sai manzon rama alaihi salatu wasallam ya ce ma mu'azu innaka taqaddum ala qawmin kai zaka je zaka gabaci zuwa gurin mutane min ahlil kitab daga cikin mazawwa littahi mutanen da zaka je wurin su ai mutane ne wanda suke an saukar musu da littahi imma yahudawa imma nasarawa to mutanen da zaka je gurin su mabuta littahi ne to idan ka je a sha'anin da'awa a sha'anin kiransu zuwa ga addinin musulunci ‘yan uwa musulmi. Awwalu ma ta du'uhum, farkon abin da za ka yi kiransu da shi tukon, farkon abin da ake so su tabbatu a kansa tukon. Ila an yi wahidullaha ta'ala shi ne su kaɗe ta Allah a cikin bota, tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma wa sifat su shigo duka wannan, su kaɗe ta Allah a cikin bota. su tabbatar da babu wani macancancin a yi mushi bauta da gaskiya sai Allah, shi yasa ahlu sunna wal jama'a masu kiran mutane zuwa ga littafin Allah da sunna ƙarƙashin fahimta magabata idan sun zo ga gari yin wa'azi, yin faɗakarwa da tunatarwa za a samu daga cikin masu wa'azin a samu wani bawan Allah ya yi wato ya kirayi mutane zuwa ga shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darasin da suke kiran mutanen wannan gari shine tauhidi kade ta Allah yan uwa idan aka rasa tauhidi to kowace irin banna tana iya abkuwa a ban kasa dan uwa idan aka bar Allah aka ki kade ta Allah aka ki tabbatar da wato aikin Allah aka bashi aikinsa, bayi suka ƙi tabbatuwa akan aikin da Allah ya ɗora musu na bautarsa, kada su haɗa shi da komi a cikin bauta, to komi irin komi wani irin abu na fasadi da ɓanna da zalunci yana iya abkuwa a ban ƙasa ‘yan uwa musulmi. Shi yasa ake so ‘yan uwa musulmi ni da kai da waccan da wannan da gabaki ɗaya mu mu yi ƙoƙarin tabbatuwa akan tauhidinmu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamman anatta musan abin da take kira musan yadda za mu yi aiki da ita hakanan manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tabbatar da'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa Allah ya abuduhu illa bima sha'ara musamman zancin manzo sallallahu alaihi wasallam mu mushi da'a a cikin duk abin da ya umarni ɗan uwa musulmi ɗan uwa musulma mi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin duk abin da ya umarni mu gaskata shi a cikin abin da ya bamu labari na abu kaza zai abu abu kaza kaza ne akwai tsayuwa gaban Allah akwai hisabi akwai tambaya cikin kabari mu gaskata cikin duk abin da ya bamu labari alƙiyaman nan tana tsaye tana zauwa yanzu ne lare ba babu kokonto a cikin ta yanzu ne ko an jima dan uwa mutuwan nan tana jira na tana jiran ka zama na cikin barzahiya yana jiran ka ka rabu da duniya baka je lahira ba kana cikin rayuwa ta cikin kabari kahin alƙiyama ta tashi za a maka tambayoyi wa'inda suka shahi tauhidi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka to gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka labari ka nisanci wasti na bu mana anu wasa jira ka nisanci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya tsawatar eh ya hana wannan abin ya tsawatar ya hana ki ki rinka tafiya bisa kan ƙasa tsirara kina bayyana siffaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat mata masu tsirara masu tahiya tsirara karkatattu masu kaskatarwa manzo Allah ya hani da haka nan to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ki kyanu ya tsawatar kyanu ya hana ki rashin biyayya ga miji ki rinka biyayya ga miji mutukar ba cikin saban Allah ba inda ba a wa abin halitta biyayya inda ya umarni a saba ma Allah la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to wannan tauhidi namu na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabbatu akan sa te warkon abin da za kira su ya kai mu'az idan ka je garin ma'abuta littahi su ta Allah subhanahu wata'ala. Faiza arafu zalika idan suka san wannan, suka san la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallama suka tabbatu a kansa, to fa akhbirhum ba su labari, annallaha farada alaihim khamsu salawatin, Allah ya farallanta musalloli guda biyu. Fiyan arafu zalika in suka amsa maka da wannan, fa akhbirhum ba su labari anna la farada zakata alaihim Allah ya farallanta zakka akan su za a karbe ta daga cikin mawadatan su a raba ta zuwa wato mabukatan su hakanan in sun karba maka ka kirayi ka ba su labari Allah subhanahu wata'ala ya farallanta musu zuwa ga aikin haji kenan sai ya ambata dogon hadisi shi dai malam yana so ya kama ka mahallin shahid hadisi ne na cikin ruwayar bukhari sauran cikin hadisin dan uwa almajirin kaje can za ga cikin hadisin wannan anan ya amala ya taƙaita maka anan ne dan ya kawo maka mahallin shahid abin da ke magana a kansa farkon abin da zai kiraye su in ya je ga ma'abuta littafin nan ta Allah in sun san wannan ya sanar da su Allah ya faranta musu sallah lokaci biyar sai hadisi na uku وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yarda da su yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata duk wanda ya mutu bai tuba ba ya mutu bai tuba huwa ya du'u shi yana kiran wani Allah ko yana bauta ma wani Allah yana kiran wani Allah da sunan addu'a da sunan ya karɓa masa akan wata buƙatarsa akan wata mas'alarsa yana bauta masa ko yana kiransa min dunillahi wanda ke ba Allah ba yana kiran wani ba Allah ba har ya mutu bai tuba ba in ji manzon rahama alayhi salatu wassalam yace dakhalan nar ya shiga wuta shi ma wannan hadisi rawahul bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi in ka dibi cikin sahih bukhari zaka sami wato wannan hadisi duk wanda ya saki shi ɗaras ya kwashe shi sakaki da mun gani ana yi eh da na gaji kaza da kaza yana kiran wani Allah ko yana bautar wani Allah aljani ne salihin bawa ne masa sauce jangare ce uwar dawa ce wani ne kake kiran shi yana cikin kabari da sunan bauta da sunan addu'a ya karɓa maka ya biya maka bukata ya baka lahiya ko ya baka arziki kana kiran wani Allah ko ya baka wani matsayi kana kiran wani Allah kana bauta masa kana mai sanya masa kishiya kana mai sanya ma Allah kishiya in dai har an mutu an ba a tuba ba to da halan nara in ji manzon rahama alayhi salatu wasallam ya ce mutum ya shiga wuta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kuma yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna duk wanda ya shirka da Allah har ya mutu to Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma kuma sauta uwa Allah ba yin gafara ga wanda ya mutu yana shirka, amma yana yin gafara ga abin da bai kai shirka ba, ga wanda ya ga dama shi ma. To wanda ya shirka da Allah har ya mutu, Allah ya haramta aljanna a gare shi ba. Wa ma'awa hunnar, wa ma lizalimi na min ansar, haka Allah ce. Wa mashir billahi, faƙad harama Allahu alaihi aljanna, wa ma'awa hunnar, wa ma lizalimi na min ansar, haka Allah ce. duk wanda ya shirka da Allah ya haɗa Allah da wani ya kirayi wani Allah da sunan bauta da sunan ya bashi lafiya ko ya bashi wani matsayi ko ya bashi wani arziki ya kirayi wani Allah da sunan ya bashi wannan to Allah ya haramta aljanna a gare shi kuma kuma sauta azzalimai ba su da mataimaki don babban zalunci a ban ƙasa babu kamar shirka babu kamar haɗa Allah da wani ƴan uwa musulmi babban zalunci ne wannan ya bunayya ya ce la tushrik billah inna shirka la zulmun azim hada Allah da wani wato shirka ce mai girman gaske babban zunubi ce dan uwa musulmi din rigimar da ake dan uwa muna ji da dama ka kadda ka sake ka mutu kana mai kiran wani Allah da sunan addu'a ya baka matsayi ko ya baka lafiya ko ya baka wani abu kadda ka sake ka mutu, kana mai kiran wani Allah. Wannan abin aljani ne, salihin bawa ne, ice ne, dutsi ne, rana ce ko wata, wani abin halitta ne, to kadda ka sake kana kiransa ba Allah ba. Allah kaɗai ake kira kuma ya karba shi ne ya cancanta mu kiraye sa mu bauta masa ba shi da makamanci duk wanda ya mutu yana mai shirka yana mai haɗa Allah da wani Allah ya haramta masa aljanna kuma kuma sauta azzalume ba su da mataimaki nan hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzara masallallahu yake cewa wanda ya mutu yana mai kiran wani Allah ko yana mai bauta ma wani Allah ba Allah ba yana mai sanya mushi kishiya da halan nara ya shiga wuta wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi hadisi na hudu da malam yake karantar da kai akan sunna tana cike dalilai masu yawan gaske akan abin da ya shafi tauhidin wato uluhiyya da kuma mahimmancinsa a cikin wannan littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu Dr. Ashek Salif bin Abdullah bin Muhammad al sheikh hadisi na hudu wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nar Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara ya da su ya ce lalle manzon rama alaihi salatu wassalam ya ce kadiba garo na zaratan sahabbai da suke wato ruwayato mana ko karɓo mana sunna daga bakin da wa mayan ɗiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zu ratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a sallallahu alaihi wa sallam wannan zaratan sahabbai zaratan mazan jiya gwalagwalan mazan jiya gwalagwalan sahabbai masu daraja masu ƙima domin karanta su da al'umma su tabbatu akan abin da manzon rama alaihi salatu wasallam ya rayu a kansa tsawon shekara ashirin da uku ra'ani yana sauka to a ce kuma mutum lalace ya katar ga ɗan adam a ce yana zagin waɗannan sahabban ka san wuta ko ba guri an matsa ya samu gurinsa ya wuta da shin da'ira ta musulunci hatar ɗan uwa wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal daga jabir dan abdullahi ala karshe lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mallakiyallaha duk wanda ya gamu da Allah ya je lafira ya gamu da Allah la yushrik bihi shay'an bai yi shirka da Allah da komi ba ko a da an yi an tuba eh la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ku bayi wanda aka yi ta more ta hole an shirka a da an yi sihiri an yi zinace zinace an sha giya an sha maye an yi wane ne to kada ku ɗebe kamar daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai dukkansa a da an yi shirka an yi sihirin aka ji wa'azi aka yi watsi da shi ka san wanda ya san abu idan Allah ya taimake shi da shiryuwa idan ya yi watsi da shi to ba magana komawa baya an wuce wannan ya yi kowa sanin wannan abin ya yi abin ya gani ya ji narkon azaba da kamin Allah ya tuba tobatan nasuha ka san in ya bar shi ya yi kowa to a da an yi aka tuba to duk wanda ya gamu da Allah bai shirka da shi da wani abu ba bai haɗa Allah da wani ba bai rinka kiran wani Allah ba da sunan addu'a da sunan ya taimake shi akan kaza da sunan ya bashi kaza bai yi ba da halar janna ta wani ya shiga aljanna da halar janna ya ce tuni ma ya shiga aljanna ɗan uwa shi yasa ake so dan uwa duk rigimar da ake kirki tauhidi ka riki tauhidi ka shedinka da shirka ka shedinka da sihiri wa ma yu'alliman suka ce min da ta kula inna ma nanu fitnatu fala takfur eh ashe sihiri me sihiri ya kafirta kafirci ne sihiri shirka sihiri kafirci ne shirka kafirci ne sihiri dan uwa wa ma yu'alliman suka ce mina ta ku inna fitat inna ma nahnu fitnatu sai ce fala takfur kada ka kafirta to duk wanda ya gamu da Allah bai shirka da Allah da komi ba bai hada Allah da wani da komi ba ko kuma a da an yi an tuba tobatan nasuwa to da halal janna wannan ya shiga aljanna wa mallakiyahu wanda kuma ya gamu da shi Allah kin kwana lafiya tashi lafiya ya ruɗe ka san duniya da san matsayi da san a ce ku ne masu kaza ku kuke da matsayi kaza ku ne masu abu kaza kuka yi ta more ta holewarku eh kuka yi sihirinku kuma wancan sihiri kuma wancan sihiri ku haɗu da wannan a mushi wani magomago a haɗa Allah da wani a cikin bauta a ɗauki wani aiki na Allah a ba wani kamar arzitawa da ɗaukakawa eh a ce wani ma yana iya yi to idan ka sake ka gamu da Allah kana mai haɗa shi da wani a cikin wannan bautar taka a cikin wannan ibadar taka domin addu'a ibada ce neman lahiya da zaka neme ta a wurin Allah, roƙon da zaka yi ibada ne, addu'a huwal ibada, addu'a ibada ce. To, duk wanda ya gamu da Allah bai shirka da Allah da komi ba, shi wannan ya shiga aljanna, wanda kuma ya gamu da Allah, yi shirku bihi shay'an yana haɗa Allah da wani. kwana lafiya tashi lafiya ya ɗauke ka, kana sihirin baka tuba ba, kana shirka baka tuba ba, kana magwagwan baka tuba ba, kun ma wancan, an haɗu da kai an ma wancan sihiri, an yi ma wannan sihiri akan dukiyarsa, ko akan matsayinsa, ko akan iliminsa, ko akan ɗaukakar da Allah ya masa, kasa akwai suna ɗan. Daga sun ga Allah fa ya ɗaukaka ka. to duk wani magumago suna iya yi don su gama da kai. Sihiri gaskiya ne, Allah ne bai san shi, gaskiya ne, akwai shi, eh sihiri ba. In aka yi sai ya tasiri a kanka, kuma istidraji ne. Allah sai ya sa su yi sihirin kuma ya yi, don Allah ya hallakar da su ya kama su da hujja, amma bai san shi. Mai yin sihiri in bai tuba ba ha, ya kafirta, kafiri ne, ɗan wuta ne. to amma akwai waɗansu suna nan kuma sanannu ne an san su in ta gamo ka da su to sai ka dage da azkar sai ka dage da neman tsari ga Allah suratul ikhlas suratul falak suratul nas ayatul kursiyu azkar na bayan kowace sallah ta farilla askar na sahiya da yamma sai ka matsa wallahi suna nan ba sa so su ga wani cikin haske ba sa so su ga wani Allah ya rufa masa asiri suna baƙin ciki da hasada da neman suna a ce su ne masu kaza yaushe ma aka yi shi zai zai samu matsayi na mulki ya samu matsayi na ilimi ya samu matsayi na kuɗi ya samu matsayin da Allah ya tseda shi a kan shi na ruhun asiri. Kaga ba da kai suke jamsa na da Allah ne, domin matsayin da Allah ya baka Allah ne, mulkin wake ba da shi Allah, kuɗin wake ba da shi Allah, ilimin wake ba da shi Allah, ka tashi ka yi takar-takar ake so. Zaka'un wa hirsun wasu ibarun wa bulgatu wa irshadul ustazu wa ɗulin zamani himma da ƙwazo ai ta nema sahiya da marici sai Allah ya baka. abin na Allah ne, shi ne mai badawa. Ɗan karatun da Allah ya maka, inda waɗansu suna iya karɓe shi ɗan uwa musulmi, wala da sun karɓe shi. Saboda hassada da baƙin ciki kawai, kar Allah ya ɗaukaka wani, kar Allah ya ba wani wannan matsayin da ya ba shi, to wannan sihiri ake ce mishi, su haɗu da wani a yi magudan a tarwatsa wannan lamari naka, a hargitsa ka, a sa maka wata masiba da bala'i to sihiri akwai shi musulunci ne bai san shi Allah bai san shi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nanu fitnatun fala takfur to duk wanda ya gamu da Allah yana mai hada shi da wani in ji manzon rama alaihi salatu wassalam da khalan nara ya shiga wuta wannan hadisi imam muslim ya hutar da shi abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi na Jabir dan Abdullah wanda ya gamu da Allah bai yi shirka da Allah da komai ba ya shiga aljanna Allah ka sanya mu daga ciki Allah ka kare mu da yin shirka ko sihiri Allah ka agaza mana mu da ɗaliban mu da yaran mu da ƴan uwa musulmi Allah ka tsare mu da yin shirka ko sihiri Allah ka tsare mu ya Allah wa mallakiyahu wanda kuma ya gamu da shi Allah yushriku bihi shay'an amma fa jibin daras ya kwashe shi kwana lafiya tashi lafiya ya kwashe shi har ya je ya mutu ya koma ga Allah ya gamu da Allah yana mai haɗa shi da wani dakhalan nara ya shiga wuta rawahu muslim muslim ya rawaito shi malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na Dr. Ashek Salih bin Abdullah bin Muhammad Ali Sheikh yace al-madlabu sani bayanu ahamiyatihi wa annahu asasun da'awatur rusul abin nema na biyu a cikin sha'anin tauhidul uluhiyya da mahimmancin shi uluhid tauhidul uluhiyya kin na kaɗeta Allah bi af'alil ibad da ayyuka na bayi na ta Allah da ayyuka na bayi da mahimmancinsa shi tauhidul uluhiyya wa annahu asasun shi gimshiki ne na usulul iman na tushen imani wa annahu asasun shi gimshiki ne na usulul iman na mi da'awatul rusul gimshiki ne na kiran manzanni da suke yi ya zuwa tabbatuwa da asalin imani da Allah a kaɗe tashi a cikin tauhidul rububiyya a kaɗe tashi a cikin tauhidul uluhiyya a kaɗe tashi a cikin tauhidul asma wa sifat to shi gimshiki ne na kiran da manzanni suke yi mun karanta a can baya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت sai malai ce larai ba babu shakka babu kokonto dan uwa anna tauhidul uluhiyya shi tauhidul uluhiyya huwa a'zamul usul shine mafi girman asali na usulul iman alal itlaq a sake saki babu kaidi koyaya shine mafi girman asalin tabbatuwa akan imani tabbatuwa akan tauhidul uluhiyya saki babu kaidi koya wa akmaliha kuma shine mafi cikarsa wa afdaliha kuma shine mafi faralarsa wa alzamiya li salahil insan kuma shine idan mutum ya lezamci tauhidul uluhiyya zai zamanto wato nagari ya zamanto salihin bawa ya zamanto bawa ne nagartacce idan mutum ya lezamci tauhidul wato uluhiyya ɗan uwa musulmi kaɗe ta Allah da ayyukan bayi wannan da Allah ya shar'anta su bauta mushi da su. In ka samu tauhidul rububiyya, ka samu tauhidul uluhiyya ɗan uwa, to sai ka zamanto nagartaccen bawa, bawa nagartacce, bawa nagari, idan ka lizamce shi. In ka tauhidi kuwa, to wallahi ɗan uwa musulmi, bihimmin ma tauhidul uluhiyya, ɗan uwa. domin su kafirai a gaba bayanin zai zo sun yarda tauhidin rububiyya na matsayin shi na arab mai halitta ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci rana duk in ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa suke maka Allah ne to tun da haka ne fa'anna tusarun ta ƙaƙa ake kautar da hankalinku daga ku kaɗe tashi a cikin botar. Kaga sun yarda da Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci kaza, amma in an ce zo su kaɗe tashi shi kaɗe, kadda su haɗa shi da wani, to nan ake samun takon saƙa da su da manzannin. To kai ku in ka samu tauhidul uluhiyya ɗan uwa, ka tabbatu a kansa, wa alzamiya li salahil insan. Shi ne idan mutum ya lezamce shi, zai zamanto nagartaccen bawa, zai zamanto bawa nagari, zai zamanto mutumin kirki, wa huwa alladhi khalaqa Allahu jinna wal ins kuma dan shi ne Allah ya halicci mutum da aljani domin su kaɗe tashi a cikin bauta. Wa ma khalqatul jinna wal ins illa liya'budun aina ka liya'budun ali wahidun dan su kaɗe ta Allah. Allah ya halicci mutum da aljani asalin halittar mu kenan dan mu kaɗe ta Allah. Sai Allah ya ce sai mala ya ce wa huwa alladhi shi tauhidin nan idan mutum ya shi tauhidi na uluhiyya shi ne Allah ya halicci mutum da ajalihi dan shi dan su kaɗe ta shi wa halƙil makhaluqat kuma dan shi ne Allah ya halicci dukkan wani ababen halitta liwahidun dan su kaɗe ta shi Allah a cikin tauhidi na uluhiyya wa shari'a shari'a liqiyami ko wa shari'a ash-shari'a liqiyami wa shari'a shari'a liqiyamihi kuma dan shine Allah ya shari'anta shari'a domin tsayuwa da shi domin a tseda shi ya shari'anta mana shari'a dan a tseda tauhidul uluhiyya liwahidun dan a kade ta Allah a cikin bota wa bi wujudi hakanan da samun shi tauhidul uluhiyya ne ya kunu sala zai kasance a samu wato gyara a samu masalaha tsakanin al'umma idan babu tauhidul uluhiyya a cikin al'umma to komai yana iya afkuwa wabi wuji da samun shi tauhidul uluhiyya ya kunu sala gyara yakan kasance al'umma ta gyaru, jama'a ta gyaru, gari ya gyaru, ƙasa ta gyaru. Daga da wannan, hakuma ta taimaka ma bayan Allah masu da'awa, masu kiran mutane su bar bautar wani su bautatawa Allah shi ɗai domin a samu gyara a cikin al'umma, a samu zama lafiya, a samu ci gaba, a samu kwanciyar hankali idan tauhidi na uluhiyya na kaɗai ta Allah a cikin bauta ya tabbatu. wabi faƙadihi in jimala kuma da rashin shi ne in aka rasa tauhidul uluhiyya ya kuna shar shari yakan kasance shari yakan kasance a cikin al'umma wal fasad da banna yau gashi nan kana gani kwashi da makami matsare mutane akan hanya kana cikin gidanka baka tsira ba kana kasuwa baka tsira ba ka huta hanyar kasuwa baka tsira ba kana birokinka baka tsira ba eh fasadi gashi na aban ƙasa in an rasa tauhidul uluhiyya tsantsar kaɗe ta Allah a cikin ayyuka na bayi da Allah ya ɗora musu kadda su haɗa shi da wani aka rasa shi sharri da fasadi yana iya kasancewa a cikin al'umma ‘yan uwa musulmi waliza da wannan ne in ji mala kana haza tauhid wannan tauhidin ya kasance zubdatar da'awatar rusul shine kunwa ta manzanni kunwa da take in kunwa ta tashi zaka gani ta janyo gwalagwalai a cikin teku za ta tashi wato ta janyo su to shine kunwa na gwalagwalan kiran manzani da suke wa gayato da kuma kai mutuƙa lirisalatihim domin isar da aikonsu da Allah ya aiko su zuwa ga al'ummarsu. Wa asasu da'awatihim kuma shi ne gimshiki na kiransu, shi tauhidul uluhiyya kinnan. Ka ji wannan wa kalmomi da malam yake maka a wannan guri. Waliza da wannan ne malam ce, kana hada tauhid, idan wannan tauhidi ya kasance na uluhiyya a cikin al'umma, a cikin gari, a cikin ƙasa, a cikin gidaje, a cikin jama'a, subdatar da'awatar rusul. Za a samu kunwa mai janyo gwalagwalai a cikin teku in ta yi sama ta buga, igiya in ta buga ta ruwa, ta yi barakin nan haka, ta buga, za ga ta janyo gwalagwalai. wanda za ta gehe ruwa kan ajima jama'a zo su ɗauki wani abu suna amfani da shi. To shi ne gwalagwalai na kumfa ta da'awan manzanni da kai mutuƙa domin isar da aikensu da Allah ya zuwa ga al'ummarsu, kuma shi ne gimshiki na kiransu zuwa ga Allah, ya Allahu tabaraka wa ta'ala, sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, wala ƙarba asana في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النهر آية 36 ولقد حقيقا تبس على ce ba'athna mun turo ko mun aika ko mun tada manzo ya tahi fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma a cikin kowace jama'a a cikin kowace wato al'ummomi rasulan manzo, manzo ko annabi. Idan ya je ke ce, Ani budullah, ku bautatawa Allah shi a ɗai, eh, ku bautawa shi Allah ɗai, waya halici sama Allah, waya halici ƙasa Allah, waya halici wata, waya halici rana, wa fi an fusi kuma a falatu basirun, waya halice ka, waya halice ni, waya halici komi da komi, su bauta ma Allah shi, wacce ne mu ɗagut, su kaɗe ta Allah a cikin bauta kadda su haɗa shi da komi su nisanci abin da ake ce ma ɗagut shine wani abin bauta ba Allah ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha anibudullah illallah wacce ni ɗagut sun tabbatar da ilahantaka ta Allah haka Allah yake turo da manzanni a cikin kowace al'umma in sun zo su ce mutane su kaɗe ta Allah su tabbatar da ilahantaka zuwa ga Allah mutanen waɗannan su nisanci wani abin bauta ba Allah ba dalili na biyu waƙala ta'ala da kuma hudar Allah maɗauki da ya ce waƙala kuma da hudar Allah da ya ce, wa ma arsalna min qablika min rasul, in ji Allah da ɗaya mutu ba aiko da wani manzo tun gabaninka a ban ƙasa, illa nuhi ilai, face Allah ce sai mun yi wahayi zuwa gare sa, mu tura masa mala'ika, annahu, yanda lamarin yake abin da zai gaya mishi, in amshi wahayi, annahu, yanda lamarin yake la ilaha illa ana. babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah, fa'abudun, ku bautata wa Allah, ma'ana, yuwahidun su kaɗe ta Allah. Ashe, babu wani manzo da Allah zai turo shi a ban ƙasa, face sai Allah ya yi wahayi zuwa gare shi, ya ce, To, ga abin da zaka tabbatu a kai ka gaya ma mutanenka, cewa la ilaha illa ana fa'abudun, babu wani abin wa bauta. illa ana fa'abudu. Ani ibudullah wata ni buɗagut, la ilaha illa ana fa'abudu, babu wani macancancin a yi mashi bauta da gaskiya sai shi Allah fa'abudun ku kaɗe ta Allah. Dukkan manzanni da suka wuce, wannan manzan sallallahu Alaihi ake karantar da shi. Babu wani manzo da muka taɓa aiko a ban ƙasa, face su yi wayi zuwa gare sa cewa in ya je ga masa cewa babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah a kaɗe ta shi da bauta a cikin suratul anbiya aya ta ashirin da biyar. Ina ganin mai nuna lokaci yana nuna mana lokaci yana tinkarin fatanmu abin da aka shi mun yi daidai wannan ba hikimar mu bace ba dubara mu bace kuskure da aka shi daga shedan ne Allah ya kankare abin da ke kuskure Allah ya tabbatar da mu akan abin da ya taba cikin littafin Allah da sunna ingantatta ƙarshen wato darasinmu na yau kenan darasi na bakwai Allah ya tabbatar da mu akan abin da ya taba cikin littafin Allah da sunna ingantatta ƙarƙashin karantaswar magabata ƙarƙashin fahimta ta magabata yan uwa musulmi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadago masu neman ilimin Muhammadiyar na boko masu karanta da wa'azzuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu yan uwa da suke tsaye bisa na'ura suna isar da sakon mu zuwa gare ku wannan sauti namu da yan uwa da suke zuba dukiyar su wani bangare a cikin gidajen radiyo daban-daban Allah ka sanya albarka a cikin dukiyar su da tamu Allah ka bamu duki da zamu taimaki addinin ka duki da bata da alkhairi Allah ka tsare mu kasan mu Niger Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da mu lafiya garinmu da magana Allah ka zamanar da mu lafiya sharri na mutum da aljini Allah ka tsare mu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu malamanmu wayanda suka rasu Allah ka haɗa mu da mu da cikin jannatul firdaus masu rai Allah subhanahu wataala idan lokacin su da zamu yi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus Allah subhanahu wataala shugabannin mu Allah ƙara musu imani da adalci Allah ƙara musu imani da adalci Allah ka taimake mu Allah talauci da kakanin kai Allah karba mu da su Allah subhanahu wata'ala kasashen musulmi da kasashen mu gabaki daya duk inda suke a duniya Allah ka tsare mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah subhanahu wata'ala ka biya bukatun mu na alkhairi wannan nasiya Allah ka sanya mana ikhlasi ya Allah kai ne Allah ka sa mana idan kai ya Allah yi da badan kai Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah subhanahu wata'ala ka tallaba mana ka arzuta mu da tauhidi ka sanya mu a cikin ma'abuta tauhidi Allah subhanahu wata'ala kurakuran mu Allah kan kare mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim hamida majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim hamida majid allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina subhana rabbika rabbil izza amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin